الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان متى sha tara ne ko nan ashirin ko yau ashirin daidai kenan ga watan almuharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da arba'in hijiriya wanda shine ya dace da talatin ga watan ga watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha sha takwas miladiya muna darasi na sha bakwai a cikin wannan littafi mai albarka na muktasar zadul ma'at na shekhu dawal islamiyya muhammad bin abdulwahab rahimahullah ta ce makon allah ta'ala yau za mu ɗora ne akan gabar magana da malam yake cewa ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاه وكرهه أحمد وغيره وقالوا هو من فئل اليهود وأباهه جماعة فالصواب أن الفتح إن كان لا يخل بالخشوع فهو أفضل وإن حال بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرف وغيره فهناك لا يكره وكان إذا سلم استغفر ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ولا يمكث مستقبل القبلة إلا بقدر ذلك ويسرع الانتقال ويسرع الانتفال إلى المأمومين وكان ين ينفتل عن يمينه وعن يساره ثم كان يقبل على المأمومين بوجهه ولا يقص ناهية منهم دون ناهية وكان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا وكان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وندب أمته إلى أن يقولوا في دبر كل صلاة في دبر كل صلاة مكتوبة سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلاثين والله أكبر ثلاثا وثلاثين وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وكان ابن هبان وذكر ابن هبان في صحيحه عن الحارث ابن مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار سبع مرات فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوازا من النار وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار سبع مرات فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوازا من النار وكان إذا صلى إلى جدار جعل بينه وبين وبينه قدر ممر شاة ولم يكن يتباعد منه بل أمر بالقرب من السترة وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمدا وكان يركض الحربة في السفر والبرية فيسلي إليها فتكون سترته وكان يعرض راحلته فيسلي إليها وكان يأخذ الرحل فيعدله ويسلي إلى آخرته وأمر المسلي المسلي أن أن يستتر ولو بسهم أو أصا فإن لم يجد فليخط خطا بالأرض فإن لم تكن سترة فقد صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود ومعارضه صحيح ليس بسريح أو صريح ليس بصحيح وكان يصلي وعائشة نائمة في قبلته وليس كالمار فإن الرجل يحرم عليه المرور ولا يكره له أن يكون ثابتا لابثا بين يدي المصلي malam ya kawo matsala ta farko ita ce matsalan shin idan mutum yana yin sallah ta farilla yaya idansa ya kamata ya kasance zai zare idansa ne gwara-gwara ko zai rufe idansa ne idan kana sallah za ka rufe ido ne kana karatu ko za ka buɗe idanka shi ne ibn qayyim ke cewa walam yakun min hadihi taghmidu ainihi fi salah ba shiriyar annabi ba ne alaihi salatu wassalam ya rinka rimtsi da rufe idanuwansa a cikin sallah ba ya yi kenan wanda yake sallah yana rufe idan shi to wannan ya saba wa abin da annabi ya zo da shi sai mu kula fa a kula kuma ka tsaya kai tunani ya kake da idanka idan kana sallah kuma ina ake kallo gaba ake kallo ko ƙasa ake kallo wa karihahu ahmad wa ghairi imam ahmad a mazhabarsa da shi da wani sa cikin malamai ba su yarda da haka ba kamar yaya imam ahmad ya ce makaruhi ne mutum musulmi yana sallah yana rufe da shi wa qalu huwa min fi'lil yahudi malamai sun ce rufe ido a sallah aikin yahudawa ne su ne idan suna yin sallah ko suna addu'a suna rufe ido kamar kirista ma haka ne? mu ma a cikin musulmin akwai masu yin haka amma ba dai da umarnin annabi ba sallallahu alaihi amma abun mamaki wa abahahu jama'a wasu sun halatta ibn qayyim yace abin da yafi daidai was sawabu anna al fata in kana la yakhillu bil khushu' fa huwa afdal bude idan ko zare ido a sallah in dai ba zai taba tsoron Allah ka da khushu'in ka na sallah ba to shi yafi gaskiya da ka rufe ido da ka bude ido gwanda ka bude idan idan bude shi garau din kuma ba zai sa ka je ka yi ta kalle kalle har ya fitar da kai daga khushu'in ka a sallah ba أما وإن هال بينه وبين الخشوع لما في قبلته من من قبلته من زخرف وغيره فهناك لا يكره تو idan kuma watakila an sanya wani abu tsakaninsa da samun khushu'in kamar misalin a jikin alƙiblar masallacin akwai wani abu da aka saka sai ya bude idan ya gani wannan fala yukrahu ba za a ce dole sai ya rufe idan sai ya rumtse ba to a nan gurin malamai Allah musu rahama sun yi ta tattaunawa dangane da rufe idan nan ko bude shi a cikin sallah amma ayyukan annabi da abubuwan da suka yi ta faruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah to ya nuna gaskiya annabi bude idan sai ke ba rufewa yake ba kamar yadda zamu kawo yanzu misalai kamar haka Imam al-Bukhari ya ambata a cikin sahihinsa daga Anas dan Malik wata rana na Aisha ta taba sanya wani labule a ɗakinta manzon Allah sallallahu sai yace mata amiti anna qiramaki hadha ki cire mana wannan labule naki fa innahu la tazalu tasawiruhu tu'ridu li fi salati ko ta'ridu li fi salati ki cire mana wannan labule naki dan hotunan da suke jikin wannan labulan ba su guje ba suna ta bujiro min ina sallah suna ta bujiro min ya aka ya gansu idan da ba dan annabi yana bude idansa ba yaya aka ya gansu kaga wannan raddi ne ga malaman da suke cewa ya halatta a rinka rufe ido a sallah labule ne ta sa yace ki cire mana wannan labulan naki mai hotuna a jiki saboda mai hotunan jiki ba su gushe ba suna ta bujiro min a sallata kenan ya gansu ya daga ido ya gansu wannan yasa imam ibn al-qayyim anan yake cewa idan har an sanya wani abu tsakanin shi mai sallah da khushu'in nasa kamar a cikin bangon masallaci sai aka zo aka yi wani abu mai dauka hankali ko mutum ya daga ido ya gani to ba ba makaruhi yayi ba dan ku annabi ma ya hango labulan na na Aisha to amma ai ya ce ta cire ko ko bai ce ta cire ba ya ce ta cire um, malamai suka ce da annabi gimtsa idan su yake da bai ga wannan labulan ba amma ibn al-qayyim yace kafa hujja da wannan hadisin wajen halattawa mai sallah ya bude ido ne ya kalli wani abu akwai ta cewa saboda me manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba tsabar kallon wannan abun ne yake labulen ne yasa abun yake bijiro masa ba a da ya gani ne ya kautar da kansa kuma abun yake ta tuno shi a cikin sallah dan haka ba wai halatta a yi ta kallon abu mai kwalliya bane a cikin sallah ba akwai riwaya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma hadisin Aisha ne ya zo yana yin sallah ya sa wata riga tana da ado da kwalliya da aiki a jiki yana cikin yin sallah haka ya kabbara ya aka yi haka sai ya ga sai ya ga adon rigar babbar riga ce sa ta mai aiki a jikinsa yana sallah sai ya ɗanga aikin ma'ana ɗan wannan sekon ɗaya ko sekon biyu da ya ya ɗauki hankalin annabi har ya kalli aikin rigar sallar walla rigar da yake sallah ɗin walla ana idar da sallah malam sai ce izhabu bi khamisati hada hadhihi ila bi jahab ku ɗauki wannan riga tawa na haƙura da ita ku kai wa abu jaham ni barin ci gaba da sata ba wa tuni bi ambijaniyati abijan jaham kuma ne ambijaniyarsa wata riga ce ku mayar masa wannan bana so ku kai mai fa inna alhatni anifan an salati saboda ta dauki hankali na a cikin sallah kaga wannan ma dai yana nuna cewa ashe annabi idan sa ba a rufe bane a sallah dan ku da idan sa a rufe ne da bai ga aikin jikin rigarsa ba amma saboda tsabar mai da hankali da khushu'i a cikin sallah yace a dauke wannan riga a mayar da ita ba zai ci gaba da yin sallah ba saboda akwai aiki a cikinta to Allah ya fi mana bayan wannan an ruwaito shi ma dai ibn qayyim yayi magana akan wannan cewa dai ba za a ce annabi ya zura mata ido ne yayi ta kallanta ba a'a daga kallon ne kuma sai tunanin rigar ya zo masa dan zai iya yiwa ka ga abu daya kana ganin sa kuma ka ci gaba da wani abun ka zo tunanin sa ya zo maka mun karanta da ku akwai wasu runduna da aka wato da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sallah haka da suka zo sai dan daga kai ya gansu muna magana akan waiwaye a sallah a karatun mu na baya to amma wannan malamai sun ce kana lil haja da dalili ne da bukata ya sa annabi yayi saboda ya himmantu da lamarin waɗannan sojoji nasa na musulunci sannan sun daɗa ruwaitowa annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana yana sallah aka nuna mai gidan aljanna kawai yana cikin sallah sai aka ga ya ya miƙa hannunsa haka ya miƙa ashe ya gano itace ne na dabino wato unkut na dabino nonon dabino na gidan aljanna a cikin aljanna sai ya miƙa yana cikin sallah fa sai ya miƙa hannu zai mi zai ciro shi duka a cikin sallah da Allah ya nuna masa wannan ma yana nuna annabi ba rufe ido yake ba wata rana kuma wutar jahannama aka nuna masa da aka nuna masa wannan wuta sai gashi ya ga wata mata tana cikin wutar jahannama ana ta yi mata azaba ba don komai ba saboda ta ɗaure wata mage bata ba ta abinci ba har ta kashe ta a nan a cikin sallah aka nuna masa jahannama kuma aka nuna masa matar da ta ɗaure wannan mage bata shayar da bata ciyar da ita bata shayar da ita ba Allah yana mata azaba saboda dalilin mage ina wanda ya yunwatar da mutane wanda ya jefa mutane cikin talauci da rashi da wahala saboda biyan bukatarsa kawai Allah kiyaye to kaga wannan ma nuna masa ba ta gaba aka nuna mai ba ta gaba aka nuna mai a riwaya ma har aka ce da aka nuna masa wutar sai yayi tako yayi baya baya baya sabai suka yi mamaki manzo Allah ya ce ai wuta ce aka nuna mai saboda ya ga yadda suke cin kanta da kanta ya ilahi astaghfirullah ya zo a cikin riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya zo yana yin sallah sai wata yar karamar dabba ta zo za ta wuce ta gabansa sai yayi sauri ya wuce gabanta sai ta zo ta wuce bayansa don baya so a rinka wucewa gaban sa yana sallah da ba dan irin sa bude bane zai ganta to ba a rufe ido a sallah wani yaro ko wata yarinya manzo Allah yana sallah yaro ne sai ya taho da gudu ya zo zai wuce ta gaban annabi sai manzo Allah ya wuce sauri ya haɗe da gini dan yaron ya wuce ta bayan shi ya hana shi wucewa ta gabansa da idansa a rufe yake zai ganshi ba zai ganshi ba akwai misalai masu tarin yawa da ake ruwaitowa wanda mun karanta da ku yanzu an ce in an yi wa manzon Allah sallama ba yana mai da amsar sallama yana yi haka ba to kaga yana daga hannu kenan kuma ya daga hannu ai kaga zai kalli inda ya daga hannun wanda ya mai sallama to duka waɗannan ba laifi bane in mutum yayi idan dai bai wuce ya fitar da shi daga khushu'i a cikin sallah ba kuma abinda zamu rufe da shi ba akwai hadisi da ba da shedan ya bujiro mai a sallah wanda Allah ya ga shedan ya bujiro masa ya damke shi ya kama shi wanda Allah ya ce sai da yawun miyau din shedan din ya zuba mun a jikin hannuna ya ce kawai na so in ɗaure shi a ɗaya daga cikin filoli na masallaci sai na tuno da addu'a ɗan uwana sulaimana rabbi habli mulkan layan bazi li ahadin min badi ya Allah ka bani mulkin da wani ba zai same shi bayana ba sai na ga cewa idan har na kama wani aljani na ɗaure shi to na shiga mulkin annabi sulaiman to ya aka yi ya gan shi ya rungume shi har ya matse shi ashe ba rufe idan sai ke ba so rufe ido a sallah ba daidai ba ne kuskure ne an gane wannan ko to mun gama da wannan matsalar to sai magana addu'o'i na sallah an ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya zo yin sallah ko in yi idan da sallah yana yin addu'o'i Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram wannan addu'a ce da yana idan da sallah riwayar muslim hadisin tauban yana yi kullum babu wata rana da annabi bai Allahumma anta salamu wa minka salam ya Allah kai ne aminci aminci daga gare ka yake albarkatunka sun yawaita ya ma'abocin girma da ɗaukaka da karamci kenan an sunnanta mana muna ida da sallah mu yi Allahumma anta salamu wa minka salamu tabaraka ya zal jalali wal ikram guda nawa ke na'am guda nawa an faɗi adadi ko guda ɗayan kai yayi sannan annabi in ya idar da sallah a matsayinsa na liman wala yamkusu mustaqbil alqibla illa bi qadri zalika baya zama yana a daidai ya idar da sallama baya zama yana mai kallon alqibla sai iya daidai gwargwadon da zai karanta Allahumma anta salamu an ruwaito wa yusri al-infitala ila al-mamumin da wuri annabi yana idar sallah yana yin Allahumma anta salamu wa minka salamu in yana kallon alƙibla to sai maza ya juya kenan Allahumma anta salamu wa minka salamu na liman zai yi shi ne lokacin yana kallon gabar sai ya gama yi sai maza maza sai ya juyo wajen juyowan kuma yana da dama ya juyo ta bangaren dama yana da dama ya juya ta bangaren hagu wa kana yanfatilu shine yanfatilu al-infital waiwayawa da juyawa ko dai ta damansa ko ta hagundinsa riwayar imam muslim da bukhari da muslim duk sun rawaito hadisin ibn mas'ud da hadisin anas bin malik amma wannan juyawan ya shafi waye ya shafi liman ne ba a shar'anta ba ba a ce ba mamu yana sallah a masallaci yana idan sallah kawai jiyo yana kallon mutane wannan shiga gonan liman ne kuma bai kamata liman ya bari wani yana masa wannan ba shi kadai aka ba wa dama an an idan da sallah ya juyo ya kalli kowa shi ma dan saboda shugaba ne liman ya ga suwaye suke zuwa sallah suwaye ba sa zuwa kwarai da gaske ya gane masu raunin imani ya bi kadunsu kuma ya gane waye bai da lafiya yau wajen sati guda ban ganshi a masallaci ba yasa annabi in yayin sallan lalle kawai yake haka yana kallon kowa amma ba sa iya hada ido biyu da shi ya kalle su kalle shi ba sa iyawa da ya gan sai su kau da kai haka alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam ba za ka iya bane ba mankwar jini to annabi yana yi kuma hakan yake ganewa ya ce ina wane ban gan shi ba sannan kuma sun makana yukbilu alal mamumi na biwacihi yana fuskantar mamu da fuskarsa wala ya kusu nahiyatan minhum duna nahiya baya ware wani bangare banda wani kamar misalin in ya juyo ya ta kallon yan nan a'a ko ina yake kallo la ya kusu nahiya duna nahiya baya ware wani bangare ya bar wani bangare alaihi salatu wassalam me ɗabi'ar annabi idan ya idar da sallah asubahi ga waɗanda Allah ya sa suke da sha'awar zama a masallaci ga garaɓaka wannan Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance idan salla al-fajr in ya salla asubahi jalasa fi musallahu malan sai ya zauna a wurin da ya salla hatta tatlu ash-shamsu hasna'a ya yi ta zikiri ya yi ta ambatan Allah har sai in rana ta fito hasna'a ta yi kyau ta yi haske tun daga asubahi in an idar yana zaune a wurin da ya sallan nan bare tashi ba zikiri yake malam Allah ka yafe mana Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana kawai wannan annabi ne annabin Allah Allah ya yafe masa amma ka duba yadda yake dagewa wajen bin Allah da bauta amma yanzu ni da kai a idan sallah yan zikirin da ake bayan sallah ma wallahi mutum baya iya zama wani yanzu ya zama masa jiki ana idan da sallah yake tashi kawai bare iya zama ba ya saba kawai zikirinsa farfar farfar a hanya yake ina za ka je me kake nema me kake so me kake tsammanin za ka samu sama da abin da za ka samu a lokacin da kake tsaye a gaban Allah to annabi in ya idar da sallah asubahi zama yake a wurin sallarsa kuma ya bada wata garabatar hadisi duk wanda ya zauna ya idar da sallah ta asubahi ya zauna inda ya sallah yayi ta zikiri ko ta karatun Qur'ani har rana ta fito ya tashi raka biyu za a bashi ladan hajji da umra cikakku cikakku cikakku haka ne ladan me hajji da umra gobe idan kana so gobe za ka samu ladan hajji da umra a masallacin unguwarku a idan da sallah ka zauna a masallaci ka gwada ko da a wata sau biyu ne dan uwana ko sau uku duk bayan kwana goma ka dan zauna a weekend ranar da ba aiki ka zauna a masallaci ka gwada imaninka kana so ka tashi din kaga wannan albishirin waɗanda suna zama a masallaci bayan sallah asubahi suna karatu ko na qur'ani ko na darasi na littafi har rana ta fito a rufe karatu a yi sallah to kaga sun samu wannan falala ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama kayi wa kanka wani wuridi na musamman duk satin duniya kana kana samun wannan hajji da umra din kuma wallahi malam malam daɗi ne da abun fiye da yadda kake tsammani wato daɗin sa ba zai kwatantu ba ibada bautar Allah wallahi malam ɗanɗanon ta malam yafi komai ko zama kai bayan magariba zuwa isha'i a masallaci kurin wata rana kana zaune kurin kana kana kana jikin amudi a masallaci kana ta istighfari in ka gaji kai salatin annabi idan ka gaji kai ta hailala in ka gaji kai ta tasbihi har a zo a kira sallar isha'i wallahi tallahi malam idan aka ida da sallar isha'i nan ka tashi ka ji wani daɗi a zuciyarka wata sakina amma wani wallahi sai dai ya fita ya je ya zauna a wajen mai shayi ko wajen mai indomi su yi ta hira yana da kokarin zuwa sallah kan amma ba zai zauna a masallaci ba yadda kaga allura ake soka masa ba zai iya ba to shi dan ya saye ka ya sayar ya lale kuma ana samun kusanci da Allah ne idan an matsi ubangiji din ma'ana a matsa kusa da shi a rinka gwadawa in an ce kaza a gwada shi sa za ka ga duk wanda Allah ya hore masa yana da ibada to malam ibada ba ta masa nauyi don wai ya tashi na fila raka'a kaza ko a masallaci ba ta wato baya ma jin daɗi in ya fita a masallaci bai nafila ba ko a gidansa ya saba yana wuri da nafila in bai ba ranar zai ji zai kamar bai da lafiya zikiri da ya sani yana yi salati da ya sani yana yi duk ranar da bai yi ba wallahi ji zai kamar bai da lafiya saboda abin ya zama masa jiki Allah ka datar da mu sannan an ruwaito mana abubuwan da annabi yake faɗa la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma la mani lima ataita ya ubangiji ba wanda ya isa hana abin da ka bayar duk abin da ubangiji ya bayar ba wanda ya isa hana ko akwai wala mu'tiya lima manata ba wanda ya isa bayar da abin da ka hana in Allah ya hana akwai mai bayarwa la wala yanfa'u dal jadd minkal jadd matsayin mai matsayi baya amfani a wajenka ya Allah duk matsayin mai matsayi kai ba ruwanka da matsayin shi wato matsayinsa bai isa ya tankwara ka kai wani abin da yake so ba dan shi yake ba da matsayin ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن annabi yake cewa la ilaha illallah babu an bauta cancanta sai Allah babu bauta kowa in ba shi ba shi yake da ni'ima shi yake da falala shi yake da kyakkyawan yabo la ilaha illallah mukhlisina lahu dina la ilaha illallah muna tsarkake addini gare shi shi kadai walau kare alkafiruna ko da kafirai ba sa so hadisin imamu muslim riwayar abdullahi bin zubair manzo Allah ya zaburar da al'ummarsa cewa kullum idan sun yi sallar farilla su rinka ce subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 cikatan 100 din tunda 33 33 sau uku 99 ne cikatan 100 sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir annabi ya ce kullum in ji sallar farilla ai wannan an so ai haka kamar yadda riwayoyi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato sun tabbatar da ana yin wannan zikirai din kuma na farko ana yi ne ana fuskantar alƙibla galiban abin da ya tabbata a riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin wannan addu'o'i ne yana mai kallon yana mai kallon gabar ba wai yana kallon wani wuri ba duk da cewa idan kai din kana kallon wani wuri ba gabar din ba yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tasbihi din ya tabbata saboda falalar wannan tasbihin malam bari ka ji sirrin sa Yassa Fatima a riwayar Imam Ahmad ta zo gida ta kawo masa kukan tana neman a taimaka mata da yar aiki a bata me khadima sai ce kina so in baki abin da ya fi hadima falala ta ce e ya ce to ki rinka yin in za ki kwanta bacci kullum ka riƙe malam ya ce in za ki kwanta bacci kullum ki rinka yin tasbihi talatin da uku alhamdulillah talatin da uku allahu akbar talatin da hudu ko talatin da uku ki cike ce da la ilaha illallah a wata riwayar allahu akbar talatin da hudu kullum annabi ya ce za ki kwanta bacci ki za mu jarraba mu gwada malamai suka faɗa wata rana ina karanta sharhin wannan hadisin duk abin da kake nema na duniya da na lahira in ka riƙe wannan wurdi ka riƙe wannan zikiri ka ɗora wa kanka kullum za ka kwanta bacci za ka yi wannan tasbihi talatin da uku talatin da uku kai tawassuli da shi wallahi sai dai ka ga biyan bukata amma fa ina gaya muku yana da wahalar yi dan shedan baya bari a lazimta a yi idan Allah ya sahale maka ba wahala sauki ne in Allah ya sahale maka riwayoyi sun zo da yawa na waɗannan tasbihai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu a wata riwayar bayan kayi wannan talatin da uku talatin da uku Allahu akbar din talatin da hudu ake a wata riwayar a wata riwayar aka ce sai ka cika ce da la ilaha illallah kamar yadda muka bada to akwai riwayar da ta zo kuma tala wannan ashirin da biyar ake ashirin da biyar biyar kamar ya subhanallahi ashirin da biyar alhamdulillahi ashirin da biyar Allahu akbar ashirin da biyar subhanallah walhamdulillahi Allahu akbar wala ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashirin da biyar in ka buga gaba ɗaya zai baka nawa ɗari so ba kullum kullum ne za ka rinka yin talatin da uku talatin da uku ba akwai 25 25 amma guda hudu shine zai baka ɗari kaga wancan ma dai ɗari ne a wata riwayar ta imamun nasa'i ana yin wannan tasbihin ne guda goma subhanallahi guda goma alhamdulillahi guda goma allahu akbar ma guda goma goma goma sau uku wannan shine zai baka mai talatin daidai ummu sulaimi ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ta ce ya manzon Allah ka koya min wasu kalmomi da zan rinka yin addu'a a sallata ya rasulullahi allimni kalimatin addu'u bihinna fi salati ka koyar da ni wasu kalmomi da zan rinka addu'a a cikin sallata manzon Allah ya ce kin ga in kin idar da sallah ki rinka yin sabbihi asharan wahmadihi ashara wa kabbirihi ashara ki subhanallahi goma Allah alhamdulillahi goma Allahu akbar ma goma summa salihi hajatuki sannan ki roki Allah bukatunki manzo Allah yace da ita ya qul na'am na'am kina gama wannan goma goma din in kika roki Allah bukatunki sai ce na'am na'am na'am Allahu akbar Allahu akbar shi sa na ce ma in kana da addu'a kana da wata bukata da kake so ka lazumci wannan akwai alheri a ciki wannan annabi ne ya gaya mata da isnadi hasan riwayar imamun nasa'i ya ruwaito shi kina gamawa guda goma goma dinnan to ki gaya wa Allah abin da ke so yanzu kana da bukata kana so ka roki Allah shikenan abin da zaka yi sai kai wannan tasbihi goma goma Allahu akbar goma goma alhamdulillah goma goma kana gama sai ka daga ka ta roƙon Allah abin da kake so annabi ya ce kana gamawa Allah zai ce maka na'am na'am na'am na'am Allahu akbar Allahu akbar manzo Allah ya faɗa a wata riwayar sallallahu alaihi wasallam riwayar Abdullahi dan Amr yace akwai wasu ɗabi'u guda biyu mutum musulmi ba zai taɓa kiyaye su ba matukar ya lazimce su yana yi to insha Allah sai ya shiga gidan aljanna kuma annabi ya ce wa huma yasir abubuwa ne masu sauki kwarai da gaske amma wa man ya'malu bihi ma qalil wanda zai yi aiki da su kadan ne ba masu yawa bane suke aiki da su wanda Allah ya ce as-salawatul khams sallolin nan guda biyar a kula da su kuma kullun idan mutum ya idar da sallah bayan sallah biyar din nan ya yi subhanallahi goma ya yi alhamdulillahi goma ya yi allahu akbar goma ya ce waɗannan ɗabi'un guda biyu duk wanda ya kula da su insha Allah sakamakonsa gidan aljanna ya yi salloli biyar kuma bayan ya gama ya yi tasbihi nan guda goma goma goma goma kaga wannan yana nuna mana ashe akwai riwayar goma goma a wata riwayar guda goma sha ɗaya ne kamar yadda ya zo a cikin sayi muslim guda goma sha ɗaya a waccan riwayar nasa'i guda goma a wannan riwayar imamu muslim guda goma sha ɗaya abu huraira yake cewa wa yusabbihuna wa yahmaduna wa yukabbiruna dubra kulla salatin salatan wa salatina sai kuma yace ihda ashara ihda ashara ihda ashara fadhalika thalathatun wa thalathun abu huraira yace annabi yace in kun yi da sallah ku rinka yin tasbihi tahmidi takbiri 33 33 yace amma 11 11 11 11 11 wannan kada shine zai baka nawa 33 wannan riwayar Imam Muslim ne wannan ya fassara ne kamar yadda wasu malamai suke cewa wannan tafsir ba'dhur ruwa ne tafsiri ne na fassara me ake nufi da talatin wa talatin din kenan ko wancan kwaya talatin da hukun kai ko wannan guda ba ni sunan shi a sha ɗaiɗai ɗin kai zai dai baka talatin wa talatina illa iyaka wancan ya fi yawa to wannan ya za a yi lokacin da kake gaggawa sai ka yi na goma goma nan ko na sha ɗaiɗaya ka yi ka gama sai ka tafi lokacin da kake da faraga sai ka yi talatin da uku talatin da uku talatin da uku wannan duk malamai sun ruwaito riwaye masu tarin yawa waɗanda suke faɗa mana falala na yin waɗannan addu'o'i manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a riwaya duk wanda ya wayi gari a cikin ku ya faɗi wannan addu'a la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir za a rubuta masa kyawawan ayyuka guda goma za a yafe masa munana guda goma sannan za a daga darajarsa sau goma sannan waɗannan za su zamanto a matsayin wato kamar daidai ya yanta bayi ne guda guda hudu sannan kuma za su zamanto masa kariya daga shaidan har ya har ya kai yammaci tun daga safe har yamma duk wanda ya faɗe su idan yayi sallan magariba to yana da wannan misalin wannan har zuwa ƙarshen dare har har ya wayi gari duka wannan falala ce daga cikin falaloli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato zaburar da mu ya kwadaitar da mu na yin waɗannan addu'o'i na bayan sallah to amma yanzu kaga dan uwana in ba sa'a akai ba ka iya cewa ma wallahi da yawa yanzu ba a yin tasbihi talatin wasu latinan nan ba Allah wasu ba sa iya yi shine gaskiyar magana saboda muna da shawagil da sawarif abubuwa da suke shagaltar da mu ba lokaci da an idar da sallah guf an tashi an tafi ba ma iya zama mu mu samu wannan falala Allah ya mana afuwa wa zakara ibn hibban fi sahihi an al-harith ibn muslim qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallaita subha fa qul qabla an tatakallama wannan kuma idan kai sallah subha ka faɗa kafin kai magana Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar sau bakwai da Allah mu rike wannan kana idan da sallah bayan ka gama asubayinka bayan ka Allahumma anta salamu minka salam to ka rinka Allahumma ajirni minan nar ya Allah ya Allah ka tsare ni daga wuta ya Allah ka tsare ni daga wuta sau bakwai sau bakwai kullun dan Allah malam in ba a karba jiya ba shekaran jiya ba idan a karba yau gobe jibi wannan zikirin asuba ne annabi ya koya wa ne Allahumma ajirni minan nar ya Allah ka nisanta ni daga wuta wanda Allah ya ce fa innaka idza mutta ko in mutta min yawmika kataba Allahu laka jawazan minan nar in dai har ka mutu a wannan rana da kai wannan Allahumma ajirni minan nar guda bakwai bayan asuba a wannan rana in ka mutu to Allah zai sa a rubuta maka kai kan babu kai ba wuta kai wallahi malam musulunci daɗi ne da shi malam Allah ka azurta mu da lazumta Allah ka taimake mu Allah ka taimake mu Allah ka taimake mu Allah ka rama mu da mantuwa Allah ka ba mu iko rikewa yace wa idza sallaita al-maghriba ma fa qul qabla an tatakallama kafin fa kai magana kar ka yadda kai magana da wani sai kai Allahumma ajirni minan nari guda nawa bakwai bayan magariba bakwai bayan asubahi Allahumma ajirni minan nar سبع مرات فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوازا من النار wani hadisin yana da rauni kamar yadda ibn hibban ya faɗa da abu dawud ya faɗa a cikin al'adab da albani a cikin sunan abi dawud wa kana idza salla ila jidarin ja'ala bainahu wa bainahu qadra mamarisha to sai kuma shigo mana da matsalar sutura a sallah an gama addu'a sai kuma maganar sutura lalle annabi in yazo zan yi sallah to tsakaninsa da katanga yana barin daidai gwargwadon inda dabba za ta iya wucewa inda in ya kafa goshinsa to za a samu gwargwadon inda dabba za ta iya wucewa walam yakun yataba'adu minhu baya nisanta daga haka bal amara bil qurbi min as-sutrati annabi ya ce a matsi sutura kada ka sa sutura tana can nesa kai kana baya a'a وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة manzo Allah idan ya sallah yana kallon wani itace ko wani fila amut a ginshiki ko wata bishiya ja'alahu ala hajibihi al-ayman yana mai da shi ta bangaren daman shi awil aisar ma'ana baya sai ta sutura ta zama tsakiyarsa ko dai gefen dama ko gefen hagu ولم يسمد له صمدا بايا ميكيوا straight forward gaba yana tunkararsa shine yasmud lahu samda wa kana yarkuzu alharbata fi safari yana kafa sanda idan yazo a tafiya tunda ana da matsalar sutura sai kafa itace ko kuma a mashinsa ko kibiyansa abin harbi walbariya haka kuma yana fili tarwal ko da ba mai wuce yana kafa wani abu ba a so mutum mai sallah zai yi sallah a fili tarwal kamar filin bal ko a daji ko a gona ba a sa sutura ba lalle a saka sutura fa yusalli ilaiha sai ya kalle ta yana sallah fatakuna fatakunu sutratu sai ta zamanto ita ce suturarsa kai saboda tsabar muhimmancin sutura wa kana yu'arridu rahilatahu fa yusalli ilaiha yakan ginda ya dabbarsa yu'arridu yakan ginda ya dabbarsa yana sallah yana fuskantar ta saboda tsabar muhimmancin sutura haramun ne mutum yin sallah babu sutura gargajiya ce yin sallah babu sutura wa kana ya'khudhu ar-rahal fa ya'dilu kai wani lokaci yakan dauki sirdi shine rahal sirjinsa na dabba sai ya daidaita shi ya gindaya shi wa yusalli ila akhiratihi sai ya salla a ƙarshe ƙarshen sa wa amara musalli an yastatira annabi ya bada umarni duk wanda zai salla ya rinka sa sutura shine an yastatira shi yasa albani yayi magana akan suturan nan da yawa a cikin sifatul nabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya bayani cewa suturan nan wajibi shi a sallah saban Allah ne yin sallah babu sutura walau bi sahmin koda da mashi ne koda da mashi ne lalle ka sanya suturan nan kar kai sallah baka da sutura koda da mashi ne ka sanya aw asan ko sanda ka samu wani itace ko wata sanda sai ka saka fa in lam yajid falyakhutta khattan bil ardi kai in abin ma har ya kai ga ba a samu ko daya cikin su ba to ko zanawa mutum ne duk da wannan hadisin na hadisul khat malamai suna raunana shi Abu Dawud ya fitar da shi da Ibn Majah da Imam Ahmad riwayar Abu Hadis Abu Bani sunan shi Abi Huraira Allah ya masa rahama فإن لم تكن سترة idan babu sutura faqad saha anhu annahu manzo Allah ya ce in mutum ya sallah bai sutura ba to ya inganta a gare shi ya fada cewa yaqta'u sala yaqta'u salatul mar'i alhim almar'atu ko as-sala yaqta'u sala almar'atu wal himar wal kalbu al aswad abubuwa guda uku suna bata sallah hadisin muslim riwayar abi zar da abu hurairah wannan abubuwa guda uku suna lalata mutum sallar shi mace duk wanda yana sallah mace balagaggiya ta wuce ta gabansa sallar sa ba ce kwanan nan wani bugo min waya cewa wani limami suna sallah ko a kasuwa ne ko a ina ne sai wata ta zo ta wuce tana wuce a kai sai ce assalamu alaikum ya ce jama'a saki ta da gama yana da gaskiya to an ce ta ɓaci ko ba ka bane kuma ba a ce za a gyara ta da ƙabli ko ba a ba duk da cewa akwai magana dangane da shin mace ɗin tana ɓata sallah idan mace ta zo ta wuce ta gaban mutum tana ɓata sallah ko ba ta ɓata sallah nana aisha ta ce gaskiya ba a yi mana adalci ba gaskiya ba a mana adalci ba ya za a haɗa mu da baƙin kare da jaki da kare da jaki ko ba haka bane ba haka hadisin yace ba al-kalbul aswad wal himar ya za hada mu da bakin kare da jaki tace gaskiya wato ba ai mana adalci ba tace ba ku fahimci hadisin bane tace ni da nake zuwa ma annabi yana sallar dare ina kwanci a gaban sa idan zai yi sujjada sai ya taba ni ma ya taba ni in nade kafata mata kenan masu mulki da sarauta shi fa annabi yana ta buga sallah da daddare ita kuma tana bacci idan ya zo zai yi sujjada ta miƙe kafarta sai tattaba sai tattaba sai ta naɗi sai sujjada ta ce wannan fa ya faru ni da annabi kuma a zo a ce wai in mace wai ta wuce ta gaban kawai sallah ta bace ta ce ba haka hadisin yake ba nana aisha dai ba ta yadda da wannan magana ba ta yi musu gyara to wancan abin nan ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama um, idan ya zo da dare yana sallah shi farkon dare yana fara yin sallah amma a ƙarshen dare yana tashin iyalinsa dan kar wata mata ta ji ta ce to ashe annabin ma matansa ba sa sallar dare ko ta ce to ga nana Aisha ma tana baccin ta bai tashe ta ba to a riwaya ta tabbata cewa idan ya zo yana tashin matansa a ƙarshen dare shi dai zai tafafatawa tun farko Allahu akbar amma wannan maganar kare haka ne babu jayayya karen ma amma baki a wata riwaya aka ce li'anna alkalbal aswad shaitan saboda bakin kare shaidani ne duk a kare malam ba mugun kare irin baki shi kam kai tsaye annabi ce duk inda kaga bakin kare shedan ne kawai sunansa shedan ne to kaga banda ja kenan haka wasu malamai suka ce sannan jaki Allah ba da hakuri in jaki ya ketara maka sallah sai dai ka riga mata sallah kenan wasu suka ce ba wai yana bata ta gaba ɗaya ba yana rage mata daraja yana rage mata kima wannan shi ne ake da nufi da wato yakta ussala to amma ibn al-qayyim yake cewa wa mu'ariduhu sahihun laysa bi sarih duk magana da za a kawo ta ci karo da wannan maganar ko ingantacce ne